إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma ga watan safar shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma daidai da 28 ga watan tara shekara ta 2020 miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka al-mu'taqad sahih na babban malami عبد السلام ابن بلجيس آل عبد الكريم wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin littafin wancan sati da ya gabata yan uwa mun yi bayani ne akan abubuwa guda biyu kawai a matsayin mabudi na fara karatu na farko shine mun yi bayani game da abin da ya shafi shi kansa sunan littafin da abin da yake kunshe da shi abu na biyu kuma shine mun tattauna game da dan tarjama wacce take takaitacciya ta shi wanda ya rubuta littafin yanzu insha Allah ta'ala yan uwa kai tsaye kawai zamu shiga karatun muqaddimar littafin mala yace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malice godiya da yabo su tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya malice amma ba'adu bayan haka fa inna i'tiqad ahli sunnati wal jama'ati haqiqa aƙida ta ahlus sunna wal jama'a haƙiƙa abinda ahlus sunna wal jama'a suke kudircewa a cikin zukatansu yan uwa anan wajen kafin mu shiga bayani sosai kusan duk littafin malam zai gina shi ne akan aƙidar ahlus sunna wal jama'a za ku ji duk babin da zai kawo ko duk gaba da zai bayani zai ce abinda ahlus sunna wal jama'a suka kudirce akan kaza sai ya kawo to ya kamata mu san suwa ne ne ahlus sunna wal jama'a yan uwa idan aka ce ahlus sunna wal jama'a na farko dai yan uwa mu fahimci cewa ahlus sunnati wal jama'a ba ta nufin wata kungiya ko wata dariƙa ko wani abu ne da aka kirkiro shi daga baya wanda babu shi duk wanda yawa ahlus sunna wal jama'a wannan fahimtar hakika yayi kuskure mai girma idan aka ce ahlus sunna wal jama'a yan uwa siffa ce kawai in aka ce siffa ko kana cikin kungiya ko kana cikin ɗalika ko kana cikin wani ɓangare in dai ka ɗauki wannan siffar ka yafa ka siffanta da ita ɗan uwa ka zama ahlus sunna wal jama'a amma ko kana cikin ƙungiya ko kana cikin ɗalika ko kana cikin ina ne idan har ka yi watsi da waccan siffa to ƴan uwa ba ka cikin ahlus sunna wal jama'a ko da ka yi da aure haka ƴan uwa saboda haka mafi cewa ahlus sunna wal jama'a ba ƙungiya bace ba wata ɗarika bace ba wata tafiya bace ta musamman a siffa ce idan aka ce ahlus sunna wal jama'a mutane na farko da suka shiga cikin ahlus sunna wal jama'a sune sabon annabi tsira da amincin tsara tabbata a su sune ahlus sunna na farko sannan ɗaliban su tabi'ai da suka biyo bayan su abin ya gangaro har zuwa kan wannan zamani na da muke ciki duk wanda ya siffanci da irin wancan sunfa to shine ahlus sunna dan mutumin da ya bi koyarwa annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi shi ake kira ahlus sunna yan uwa ina fata an fahimta to kun ga idan haka ne waye baya so a kira shi da ahlus sunna babu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba sabon sa labari cewa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kaseeran hakika duk wanda ya rayu a cikin ku nan gaba idan Allah ya muku tsawon rai wannan magana sahabai annabi yake gawa yace zai ga sabani kala kala mutane kowa zai dauki abin da yake gani shi ya dace da ra'ayinsa da kida sai yace shine addini wancan yace kaza wannan yace kaza wannan yace kaza kuma kowa da sunan musulunci kuma kowa da sunan Allah da annabi yake bi annabi yace haka zai faru a cikin al'ummarsa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa sabai wasiya guda daya wanda duk wanda ya rike ta a cikin mu bayan su ya tsira sai ce fa alaikum bi sunnati yace in ne muku horo da ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina al-mahdiyina min ba'di kuma ku rike sunnar kalifofi na shiryayyu waɗanda suke za su zo a wanda suke a bayana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace addu alaiha bin nawajiz ku rike ta riko mai tsanani da fikokinku malamai suka ce abinda ake nufi da riko mai tsaye da fikoki shine idan ka sa abu ka rike shi da fikarka cizge shi daga bakinka zai wahala ta yadda ko dai a bashi ko kuma idan aka tashi cizgewa a cizge har da haƙorin to abinda ake nufi ko dai a bakka da imaninka da ƙidanka tabbin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma sai dai aka sheka araba ka da ranka shine abinda ake nufi mutuwa da imani yan uwa ya fa mutum ya mutu bayan ya rasa aqidarsa to kun ga idan kuka kalli wannan hadisin da kyau za ku ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan aka samu irin wancan al'amari to yana mana horo da kashiri da mulki sunnarsa to duk wanda ya rike waccan sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa shine fa ahlus sunna ina fata an fahimta ashe kun ga ba wata dariƙa bace ba wata kungiya bace da wani zai ce ni ne ahlus sunna kai ba ahlus sunna ba kowa duk wani musulmi na gari zai so a ce an sunfanta shi da me da ahlus sunna kuma yan uwa kada ku ɗauka wani suna ne da aka fara faɗansa kwana-kwanan nan suna ne da tun lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna kiran kansu ko kuma ana jingina wasu mutane da siffa ta ahlus sunna dan wani sai ɗauka a yi da ahlus sunna babu ita daga ba aka fara faɗa ta yadda idan mutum zai ga dama ya ce to ni yanzu ba ruwana da wani ahlus sunna a'a tun lokacin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi waɗanda su ne mutane na farko mafiya alkhairin wannan al'umma bayan annabinta to suna jingina wa kansu siffa ta ahlus sunna dan uwa mu duba littafin talbis iblis na abdurrahman ibn al-jawzi al-basri wanda ya mutu a shekara ta 597 a farkon littafin ya kulla wani babi da ya sa masa al'amru bilzumi sunnati wal jama'a to a ciki ya kawo wani asar na Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kowa ya san waye shi sabi ne na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai girma mai falala ya kawo isnadi tun daga kan shi Ibn al-Jawzi din haddathani wa ni qala akhbarni wa sai da ya kawo hakkan Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair tabi'i ne dalibin Abdullahi dan Abbas shi kuma yake cewa Abdullahi dan Abbas ya ce an-nadhru ila an-nadhru ila ar-rajul min ahli sunnati yad'u ila sunnati wa yanha 'anil bid'ati ibadatu haka abdullahi abbas ya faɗa yace an-nadhru ila ar-rajul min ahli sunnati kallo duba zuwa ga mutumin da yake ahlus sunna kun ga sai yace min ila ar-rajul min ahli sunnati wa yake faɗa wannan magana abdullahi dan abbas ashe yan uwa tun lokacin sabai akwai me akwai ahlus sunna ya ce duba ko kallon mutumin da yake daga cikin ahalus sunna wanda yake kira zuwa ga sunna yake hani zuwa ga bid'a ya ce kallonsa kawai wannan ibadar afar ne da aka raito shi daga abdullahi ɗan abbas kamar da na gaya mana a wancan littafi da na ambata haka nan akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'a mai suna muhammad ibn sirin shi kuma an ya mutu ne a shekara ta ɗari da goma an haife shi a shekara ta talatin da uku bayan hijira ya yi karatu a wajen da yawa daga cikin sahabbai irin su Anas dan Malik Abu Huraira abin nan Zaid bin Thabit Abdullahi dan Umar Abdullahi duk malaman sa ne Abdullahi dan Abbas kun gani a lokacin sahabbai ne shi ma yake cewa lam yakun yas'aluna anil isnad da farkon al'amari mutane malamai idan zaka ba su hadisi ba su kasance suna tambayar mutane cewa ina isnadin hadisin ba kawai daga wani lokaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai a yadda dake saboda an san mutane amintattu ne ba za a yi annabi ƙarya ba yace falamma waqa'atil fitnatu lokacin da fitina ta fara a cikin mutane fitnar kashe sayyidina Usman da samun firqoqi na khawarij da sauransu sai kasance an fara samun mutanen da suke mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarya qalu sai malaman hadisi na tabi'ai a lokacin idan ka zo zaka bada hadisi sai su ce maka sammula na rijalaku gaya mana suwaye mazajen da suka ba ku hadisi wannan hadisin da zaka ba mu daga annabi daga wajen waka ji shi karanto mana sai karanto daga wani daga wani daga wani sai Muhammad ibn Sirin ya ce fayunzar sai abu hadisin nasa ila ahli sunnati zuwa ga wanda suke ahli sunnati ku kalla fayunzar ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhu sai a kalla su waye ahli sunna daga cikin wanda aka bada hadisin daga gare su sai a karba hadisin tunda ya dace da suwa na ahli sunna yace fayunzar ila ahli bid'a sai a kalli kuma wannan hadisin yana ɗaya daga cikin waɗancan firkoki su khawarij da sauransu firkokin na farko yan bid'a ya ce wala yi ukhadu hadithun ba za a karɓi hadisin nasu ya kuwa ina fata mana fahimta kun ga muhammad ibn sirina ya rayu a lokacin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ga abin da yake cewa fayuzar ila ahli sunnati kun ga ashe ahli sunnati ba wani sabon suna ba ne abu ne da yake dama can tun lokacin sabon annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ana faɗa ga ɗaya daga cikin tabi'ai shi ma ayyub wanda aka fi sani da as-sakhtayani shi ma an haika ya mutu shi kuma a shekara ta 140 da daya an yake to magana a gare shi yana cewa inni la ukhbir la ukhbaru bi mawt ar-rajul min ahli as-sunnati yace wani lokaci idan aka bani labarin ɗaya daga cikin mutane ahli sunna ya rasu yace faka anni afqidu ba'd a'dha'i sai naji wallahi kamar na rasa wasu daga cikin gabbaina ne saboda bakin ciki da damuwa sai da aka ce min wani mutum daga cikin ahalis sunna ya rasu sai in ji saboda damuwa da bakin ciki kamar na rasa wata gaba daga jikina dan ko abin da yasa din na kama wannan dan mu fahimci cewa lafazin ahlus sunnati wal jamaa ba fa wani suna ne da aka kirkiro shi wanda babu shi ba ba kuma kungiya bace yan uwa ba kuma wani abu bane da za a ce kashin ko kafta an fahimta duk mutumin da yace shi ba ahlus sunna bane a lokacin da zamani ya fara tsayi sai ya kasance an raba mutane ma'abuta addinin musulunci gida biyu a yanzu akan wannan kadamin aiki idan aka ce ahli sunna a yanzu yan uwa ana nufin duk wanda ba dan shi'a ba ko dai ka zamto ahli sunna ko ka zamto shi'a haka in dai ka ji an ce ahli sunnati to ana nufin muqabilin shi'a kenan shi sa yanzu aka ce ahli sunna da masu da'awar ahli sunna alaman hajji salafi salih da masu bin ɗariƙun sufaye duk ahlus sunna ne ina fata an fahimta a yare na duniya idan aka ce ahlus sunna duka ba a rarrabe ba saboda duk wanda ba ahlus sunna ba abin da ake nufi kawai shine shi'a dan kuwa ina fata mun fahimci wannan duka to shi sa idan kai ba ahlus sunna bane to kana da bangaren wannan bangare kenan shi'a a'adana Allah wa ajarna min shi'a Allah ya mana tsari ya nesanta mu nesantawa mai nisa tsakanin mu da shi'a masu zagin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa to kun ga ashe lafazin ahlus sunna yawa abu ne mai girma da kowanne musulmi zai farin ciki a ce kai ahlus sunna za mu zo mu zama ganin su imam malik akan haka yan kuwa babu wani suna da za a gaya maka da zaka ji daɗi kamar shi ce maka ahlus sunna haka aka ce lafazin aljama'a ahlus sunna sai a ce wal jama'a me ake nufi da jama'a din jama'a din an kira su ne da jama'a yan uwa saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kira su za mu zo mu karanta hadisi a gaba kaɗan annabi yana cewa idan al'umma ta suka rabu za su rabu gida 33 dukkanin su 'yan wuta ne sai guda ɗaya sai ce wahiyar jama'a guda ɗaya nan da suke ba 'yan wuta ba sai ce su ne jama'a to kun ji inda aka samu jama'a din 'yan uwa to me yasa aka ce musu jama'a saboda dukkanin su jama'a ce guda ɗaya ko a ina suke a faɗin duniya aqida su guda ɗaya ce shi sa aka kira su jama'a kun san idan aka ce aljama'a dama alladhina yajtami'una ala shay'in kenan wanda suka haɗa akan wani abu guda ɗaya shi sa wani lokaci suka ji an ce malamai sun yi ijma'i me ake nufi da malamai sun yi ijma'i sun hada akan wani ra'ayi guda ɗaya kenan ko to waɗanda suka hada akan wani abu guda ɗaya sai a ce musu jama'a dukkanin inda ahlus sunna suke wanda suke bin aqida irin ta salafus salih za ku ga dukkanin su ra'ayin su guda ɗaya ne ko fari ne ko baki ne ko a ina yake a faɗin duniya ko yana jin yaren juna ko baya jin yaren juna in za ka ji aƙidar wannan ka ji aƙidar wannan sai ka ji su iri ɗaya ne ba bambanci za ka ɗan samu bambanci a cikin abin da yake ya shafi furuwa ma'ana abubuwa na fiƙi za ka ɗan samu bambance-bambance amma aƙida da ɗaya ce me suka ƙudurce game da Allah abu ɗaya ne me suka ƙudurce game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya ne me suka ƙudurce game da sahabbai abu ɗaya ne Qur'ani abu ɗaya ne dukkanin abin da suka ƙudurce game da abubuwan na addinin musulunci shekashikan imani da sauransu dukkaninsu abubuwa ne guda ɗaya da shi sasa ake ce musu jama'a ina fata an fahimta saboda haka ƴan uwa muna fata Allah madaukakin sarki ya ban mu a cikin ahlus sunna wal jama'a kuma ya kashe mu a cikin ta ya tashe mu a cikin ta dan su ne suka fi dacewa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su ne mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ƙara dawamar da mu a cikin ahlus sunna ƴan uwa mala yace fa inna i'tiqad ahlus sunnati wal jama'a haqiqa aqida ta ahlus sunna wal jama'a huwa ad-dinul haqq mala yace shine addini na gaskiya ita wannan aqida kenan yajibu ala kulli muslimin ayyata qidahu da ya wajaba akan kowane musulmi ya kudirce irin wannan aqida ta ahlus sunna wal jamaa if huwa i'tiqadu rasulillahi sallallahu alaihi wa sahabatihi alkiram malai ce barma irin wannan aqida ita ce fa aqidar shi kansa mai gida annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma sahabbansa masu girma Allah ya kara musu yarda gaba daya malai ce faman khalafahum fi dhalika duk wanda ya saba wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya saba sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin abin da suka kudirce na aqida a cikin zukatansu faqad arraba nafsahu li iqabillahi shadid haqiqa ya bijirar da kansa zuwa ga azabar Allah madaukakin sarki mai tsanani wa maqtihi wa ghadabihi da damkar Allah madaukakin sarki da kuma fushin Allah madaukakin sarki mutun ya kai kansa duk wanda ya ce to shi fa aqidarsa ba irin ta annabi zai dauka ko ta sabai ba to kamar mutum ne dauki kansa da kansa ya bijirar da kansa ya kai kansa zuwa ga azabar Allah madaukakin sarki da kuma da makar Allah madaukakin sarki da fushin sa me yasa saboda Allah madaukakin sarki yace wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabila al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam Allah ya kiyaye Allah ya ce wa sa'at masira Allah ya ce wa may yushaqiqir rasula ku kalli ɗan uwa abinda Allah ya ce wa mai yushaqiqir rasul wanda duk ya saba wa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda ake nufi da saba manzo shine ka saba wa manzo a cikin ayyukansa na zahiri da na baɗini mafi girman ayyuka na baɗini su ne aƙida ne da muke bayani a kanta abinda annabi ya ƙudurce kai ka ƙudurce wani abu saɓaninsa shine abinda Allah ya kalli fa bai shaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin abu nabi kenan sannan kuma yabo ta hanya ba irin hanyar da mu'mine suka ba ba suwaye mu'mine na farko da ake bayani akan su a lokacin sahabbai yan uwa sahabbai to sannan ka ba hanya ba irin tasu ba irin hanyar da suka bi wajen aqida sai ka bi ta hanyar da ban ka kudirce abinda ba shi suka kudirce ba Allah madaukakin sarki ce nuwallihi ma tawalla ma amata walla za mu jibinta masa abin da ya jibinta wa nuslihi jahannam sannan zamu jefa shi a cikin wuta wa sa'at masira tir da mu kuma idan ta kasance ita ta kasance wutar jahannama Allah subhanahu wataala ya tsare malai ce qulu sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa anil firaqi allati satakunu fi ummatihi game da kungiyoyi da za su kasance a cikin al'ummar sa bayan sa annabi ya ce wa hiya 73 wa 70 firqa har ƙungiyoyi saba'in da uku za a samu a cikin al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ce kullu ha finnari duk waɗannan ƙungiyoyi guda saba'in da uku dukkaninsu suna cikin wuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce illa wahidatan sai ƙungiya guda ɗaya kawai sai ce wahiyal jama'a ita ce jama'a ga hadisin da nake mana ishara zuwa gare shi annabi ya gaya mana cewa ƙarshen duniya za a samu ƙungiyoyi a cikin al'ummarsa su rabu har guda 73 nasara an samu 72 yahuda an samu 71 ya ce ni kuma al'ummata za su rabu 73 ya ce duk 72 gaba ɗayansu a cikin wuta suke banda guda ɗaya shi ne ya ce wahiyar jama'a guda ɗaya su ne aljama'a Allah ya samu daga cikinsu akhrajahu al-imam ahmad wa abu dawud min hadith muawiya وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي آسم من حديث أنس وأن حديثي أنكر أوشني دق إمام أحمد بن حنبل دق حديث معاوية هكذا آه إمام أحمد دا ابن ماجه دا ابن أبي آسم su ma sarautu wannan hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda Malik cewa wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam hadhihi aljama'ata allati salimat min alwa'id bin nar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi a wani wajen ya siffanta wannan jama'a din da suka kubuta daga yin narko daga wuta faqala annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi alyawm da ya ce al'umma ta za su rabu gida 73 dukkaninsu suna wuta sai guda ɗaya to a ƙoƙarin fassara suwa guda ɗayan sai ce ma man kana alamif lima ana alaihi wanda suka kasance a kan irin abin da nake kansa wa ashabi da sabaina alyawm a yau bayana nufin yau wacce take tana da gobe a talata ba a yau a haliyan kenan wanda suka kasance suna kan irin abin da annabi yake kai a lokacin a zamaninsa da kuma sabansa to kun ga ɗan'uwa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi fa ya fita hakkin ya ga ya yanke mana hanzari duk abin da ya zo maka da sunan addini ka ɗora shi akan mizanin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi idan ya dace ka ɗauka idan bai dace ba ka rabu da shi shikenan annabi ya ce dukkaninsu suna cikin wata sai wanda suka sai wanda suka hau irin abin da nake kai da ni da sabaina su kaɗai ne ba sa cikin mutum أخرجه الأجوري في الشريعة إمام الأجوري شيخ تد وانا حديث أشكال تفسر من سنة الشريعة عن عبد الله بن عمرو دك عبد الله بن عمرو بن عاص وأخرجه الطبراني في الصغير حكى الإمام الطبراني يفتد وانا حديث شيما تكن معجم الصغير ناسا والأوسط ده معجم الأوسط من حديث أنس بن مالك دك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الله كارم سيرنا malai ce fahaza babitu ahli sunnati wal jama'a wannan shine abin kiyayewa na ahli sunna wal jama'a mutamassikuna bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wanda suke rike kankan da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa sunnati khulafa'ir rashidina suke kuma rike da sunnar halifofinsa shiryayyu abuna ala zalika bin nawajiz suna masu damke sunnar annabi da ta sabansa da fikokinsu walidha kanu alfirqatan najiya shi yasa ɗaya daga cikin siffofinsu shine alfirqatan najiya alfirqatun najiya sune tawaga ko kungiya wanda suke kubutattu wanda za su kubuta ranar tashin alkiyama fahum najuna min an-nar yawm al-qiyama malace sune wanda za su kubuta su tsira daga wutar ranar tashin alkiyama salimuna min al-bid'i fi hadhihi ad-dunya wanda suke sun kubuta da dukkanin wasu bidiyo'i da mutane suke kirkirowa a duniya wa kanul firqatal mansura kuma dai har yanzu sune al firqatul mansura li qawli nabi sallallahu alaihi wa sallam anhum saboda fadin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi game da su yace la tazalu ta'ifatun min ummati wata al'umma wasu mutane wata jama'a ba za ta gushe ba a cikin al'ummata zahirina suna masu ababan taimako daga Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana taimakon su hatta ya atiyahum amrullah har sai al'amarin Allah ya zo shine na mutuwa ko tashin alkiyama wa hum zahiruna alhali suna masu suna nan a matsayin su na ababan taimako akhraj akhrajahu fi sahihain Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin ingantaccen littattafan su min hadith al-Mughira ibn Shu'ba daga hadisin al-Mughira ibn Shu'ba daga cikin siffofin da ake kiran ahli sunna ɗan uwa ana ce musu at-ta'ifatul mansura ana ce musu al-firqatul najiya duk waɗannan ɗan uwa siffofi ne ba sunaye bane amma sunan su guda ɗaya ne ba su da suna da wuce ahli sunna sunan su kenan ahli sunna amma in aka ce at-ta'ifatul mansura al-firqatul najiya wannan duk siffofi ne kawai amma yadda a cikin mutane aka samu mutum da suna guda ɗaya amma sai ka same shi da wasu siffofi da ake kiransa da su sun fi guda biyu ko guda uku to wannan bai nuna cewa sunansa ne zama guda uku guda guda a sunansa guda ɗaya ne da iyayensa suka sa masa malai cewa zuhur huna abin da ake nufi da zuhur a nan wajen a cikin hadisin da ya ce zahirina fi ma'ana annasru ma'anarsa shine annasru taimako daga Allah madaukakin sarki qala Allah Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim Allah madaukakin sarki sai ya taimaki masu imani akan makiyansu fa asbahu zahirina sai suka wayi gari suna kasancewa ababen taimako daga Allah maɗaukakin sarki wa ƙala Allah maɗaukakin sarki yake cewa a wani wajen wa inna jundana lahumul ghalibuna hakika tawagar mu rundunan mu sune masu rinjayi a cikin al'amuran su fa hum ghalibuna bisayfi was-sinan malace sune masu rinjaye da takobi da kuma makami idan aka shiga fagen yaki aw bil hujjati wal burhan haka nan kuma sune masu rinjaye da hujja da dalili idan kuma aka zauna domin tattaunawa akan abin da ya shafi dalili na baki ke Allah madaukakin sarki ya samu dace dan kuwa insha Allah ta'ala zamu dakata anan gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu karasa muqaddimar sannan kuma sai mu shiga cikin littafin gaba daya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan yan uwa kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته